أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من كتابه العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنك الشيخ الكريم لنا بهذا المحضر والكاتب في نظرة تأتي لنا بالسفر باب ما جاء wannan babi ne cikin abin da ya zo ma yustahabbu min al'abahi abin da ake so na daga abin layya abin da ake so na daga ragon layya wannan babi zai fada حدثنا أبو سعيد أبو سعيد يازن تدمو الأشج حدثنا حفص بن جياس حفص بن جياس يازن تدمو an ja'afari bin muhammadi shi kuma ya karba daga sayyid na ja'afaru dan muhammad sharifi jikan annabi sallallahu alaihi wasallam an abi shi kuma ya karba daga babansa sayyid na muhammad bakir saboda an ce ya fede ilimi shi sa aka sa masa muhammad bakir ya fede ilimi shi an abi an abi sa'idu shi kuma muhammad bakir ya karɓa daga abi sa'id al-khudri sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qal abi sa'id al-khudri yace baha rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya tsaya da aminci Allah subhanahu wa gare shi yayi layya bi kafshin da rago a karana mai kaho tahilin karo ma ingarman rago ma'ana karo ya gudu fi sawadin da yake ci a cikin baki ma'ana bakinsa baki ne fatan bakin ragon baki ne wayan shi fi sawadi kafafuwan ragon ma bakake ne wayan zuru fi sawadi cikin idan ragon ma bakake ne wannan ma kuma wani nau'i ne na rago bakinsa fatan bakinsa baki idansa baki ne fatan idansa baki kafafuwansa ma baki ana samun rago mai wannan kala kamar yadda kuma na jiya za a iya samun wanda rabin baki rabin safari mutum dai in allah ya buɗe wa mutum allah ya yi wa mutum buɗe ya siyo rago mai kyau wanda ko a kallon gida ma ragon yana da kyau kaga yanzu ji wannan rago da annabi ya laye da shi yana ci a baki yana tafiya da baki kuma yana kallo da baki ma'ana gefen gidan sama baki da kuma jiya karatun da muka karanta hadisin anas cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi laye da raguna guda biyu kuma hadisai za su zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi laye shekara goma yana layya shekara tun da layya ta manzo Allah ya halatta ta shekara goma yana layya da kuma akwai hadisin da rago biyu biyu yake yankawa ɗaya nasa da iyalinsa ɗaya na al'ummarsa wanda Allah ke horewa ba kuma ga wannan hadisi shi ma sahihi ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka rago daya amma kuma ragon ingarma rago ne ma'ana ko rago ne sosai ko sashen rago mai kaho a karanin mai kaho ya akulu fi sawadin wani shi fi sawadin wani zuru fi sawadin kala abu isa turmuzi ya ce haza hadisin hasan wannan hadisi ne kyakkyawa sahihun ingantacce garibu wanda ya zo ta hanya daya la na arifu ko ba mu san shi ba illa min hadisi hafsu bin giyasu sai daga hadisin hafsu dan giyasu ta shi kadai aka rawaito to kuma dan an ce da hadisi ta hanya ɗaya ba wai ba shikenan ba shi da wani abu a lafiya kalau ingantacce ne ma kuma kyakkyawa babu ma la yajuzu min al-abahi wannan babi kuma zai yi maganar abin da bai halatta ba a yi layya da shi na daga rago حدثنا علي بن حجر علي بن حجر يعلم تدمو أكبرنا جرير بن حازم جرير عن حازم يا بام الأباري عن محمد بن إسحاق شيكما جرير يا كرقادة محمد بن إسحاق أن يزيد بن أبي حبيب شيكما محمد بن إسحاق يا كرقادة يزيد بن أبي حبيب an Sulaiman bin Abdurrahman shi kuma ya karba daga Sulaiman dan Abdurrahman shi kuma ya karba daga Sulaiman dan Abdurrahman an ubaid bin fayruza shi kuma suleiman ya karba daga ubaid dan fayruza an al-barra ibn azib shi kuma ya karba daga sahabin annabi barra'u dan azib rafa'ahu barra'u kuma ya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yubahadil arja'i ba a yin layya da dabba gurguwa raƙumin ne saniya ce ragon ne tinkiya ce bunsurun ne akuya ne to ban ba a yi laye da gurguwa a yanka dai a ci nama ko amma dai ba a yi laye da gurguwa bayyinun bayyinun zala'uha wanda ɗingishinta ya bayyana gurguntaka ta ta bayyana tana tafiya tafiya gurgu coge ko tana ɗingishi to ba za a yi laye da wannan ba wala bil aura'i ba a yi laye da mai ido ɗaya bayyunan awaruha wanda idanta rashin idanta ɗaya ya bayyana makauniya ce amma ta ido ɗaya za a zo ba a yi da makauniya ma gaba ki ɗaya bai shi tsoka ne idan haka ido koko dai ba a yi da mai ido ɗaya bayyunan awaruha wala bil marizati ba a yi laye da dabba mara lafiya bayyunan maraduha wanda rashin lafiyarta ya bayyana ko idan masu ilimin dabbobi suka duba bitinariyar ce wannan ba ta da lafiya to ba za a iya da ita ba bayyinin maradu hawan da rashin lafiyar ta ya bayyana wala bil ajfai ba a yi laye da busasshiyar dabba wadda ba mai ba bargo a cikin ta bushe allati la tunki wadda ba bargo a jikinta su masu sanin kan dabbobi sun san ko saboda tsufanta ko saboda yadda rashin lafiyar ta ma'ana dai busasshiya ce ba farko a cikin wannan ba za a da yadda ita haddasana hannadu hannadu ya zantar da mu idin abi za'idata akbara na shubatu shubatu ya ba mu labari an suleiman bin abdurrahmani daga suleiman dan abdurrahmani an ubaid bin fayruza daga ubaid dan fayruza dai wanda aka rawaito wancan hadisin a wajen عن البراء بن عازب daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam barra'u dan azib عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi da kira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala bi ma'ana da irin wannan hadisi قال أبو عيسى ترمذي yace هذا حديث حسن صحيح wannan hadisi ne da sa a ingantacce la na'rifu mutanshira illa min hadisi Ubayd bin Fayruza sai daga hadisin Ubayd dan Fayruza an al-Barra'i daga Barra'u wal'amalu ala haza aiki akan wannan hadisi yake inda ahalul ilmi nan ga malamai malamai sun tafi cewa wannan dabbo wannan ba za a yi layyar da wa'annan abubuwa dabba da aka faɗa ba gurguwa mai ido ɗaya mara lafiya busasshiya wadda ba mai a cikin ta ba za a yi layyar da ita ba to kuma babu ma yukurahu babun abin da aka ki min al'abahi to kuma yanzu wannan wanda za a ɗan faɗa akwai ɗan sauƙi a kai amma ba a so ita ma in ga wani حدثنا الحسن بن علي الحلواني حسن بن علي الحلواني يا زن تدم حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون يا زن تدم أخبرنا شريك بن عبد الله شريك بن عبد الله يا زام الأباري عن أبي إسحاق أبي إسحاق عن شريح بن نعمان daga شريح بن نعمان الصائدي وهو الحمداني شي حمداني قبيلة شي عراقي قبيلة حمداني وأنا حمزاني وحمداني عن علي بن أبي طالب عن كرقاقة سيدنا علي بن أبي طالب قال سيدنا علي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبدأ إرادة أمنت الله صلى الله عليه وسلم يا هو أن نستشرفه idan za mu ce abin layya mu kalli al'aina idansa mu kalli idan dabbar mu ga ido lafiya kalau wal uzuna mu kalli kunnen dabbar mu ga lafiya kalau ba a yanka shi ba ko ba a gutsire shi ba to abin da annabi ya kore mu kenan wa Allah no bahiya kan mu yi layya bi muqabalatin da wacce aka tsaga kunnen wala mudabarati ko wacce aka tsaga shi ta baya wala shar'a kan mu yi wato da wace ita ma aka datse kunnan nata wala farqa a kowace aka huda aka huda hancinta kan milayya da wani ma'ana wace in sa'aniya da wadda aka samu ta asirta abinda ake huda hanci a ta ila an yi noma da ita ko to haddasana al-hasan bin ali hasan dan ali ya zantar da mu halawani wannan ba sai na hasan wancan babba ba haddasana abdullahi bin musa أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن نعمان عن عدد شريح بن نعمان عن علي daga shi kuma shuraih ya karba daga sayyidina ali an nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ya karba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mislahu irin wa zad ya tsara a cikin nasa hadisin qala yace al muqabalatu dabba da ake cewa muqabalatu ma ku a tsara ku ujinha wacce aka yanke gefen kunnanta والمدابرة وتأكي كما مدابرة ما قطع من جانب الأذن وتأكى ينكي تأيجي فالنفاية والشرقاء وتأكي تو شرقاء كما مشفوقة وتأكى آغا كنا النار والخرقاء وتأكي تو خرقاء مشفوقة كما وتأكى هودا وتأكى هودا مثلا كنا وانا زيب بلائزة سيما sun haɗar a cikin wa'annan ma akwai alhasma'a ita kuma wacce ba ta da haƙoran gaba ko saboda tsufa dabbar a haƙoran gaba ya zube ita wannan ba za a yi da ita ba da kuma al'asma wacce kafanta bawan da yake rufe kafo din nan ya fashe yanzu can ƙashin kafan yana nan a sarari ita ba za a yi da ita al'amiya makauniya ba za a yi da ita ba aljarba wacce take da ciwon kazuwa a jikinta ita ma ba za a yi layya da ita ba wa maqdu'ul dayn da wacce aka yanke wa kela ita ma ba za a yi layya da ita ba to amma a cikin wayannan kuma wani hadisin zai zo ya dan sauƙaƙa wayansu a ciki cikin wayannan ma'ana abin layya so ake a samu mai kyau saboda ibada ce mai girma kuma ibada ce abu ne da za ka ba wa Allah tabaraka wa ta'ala shi da Allah ba wai naman yake so ba ba jinin yake so ba walakin yana lufu takawa minku amma tsoron Allah zuciyar naka da da ka zaɓo mai kyau sannan ka ba wa Allah ta baraka wa ta'ala to wannan Allah yake so wanda Allah ya hore kala abu isa tirmidhi yace haza hadisun hasanun sahihun wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce kala abu isa tirmidhi yace wa shuraihu bin nu'man shuraibu ɗan nu'manu a sa'idi huwa kufiyu shi mutumin kufa ne min ashabi ali yana daga cikin sahabban sayyidina ali saboda sayyidina ali ali ya zauna a kufa kalifancin sa ya zauna a kufa a nan ya rasu kabarin sa yana kufa radiyallahu ta'ala an to shuraihu yana daga cikin sahabban wa shuraihu bin hani'in akwai kuma mai suna shuraihun biyu akwai shuraihu kuma bin hani'in kofiyun shi ma mutumin kofa wani walibi ne su kubata amma shi wannan ɗan sahabin sayar na ali shi shuraihu bin hali shi bai tsarar da sayar na ali ba babansa ne sahabin sayar na ali shuraihu bin hali in kofiyun wani walibi ne su kubata min ashabi ali babansa ne daga cikin sahabban sayar na ali wa shuraihu bin al-haris akwai kuma shuraihu dan haris shuraihu shuraihu din da na uku kuma al-kindiyu mutumin kinda abu umayyat al-qadi sunansa kenan abu alkunya sai kenan abu umayyat al-qali karrawa an ali shi ma ya karba hadisi daga sayyidina ali wa kulluhum min ashabi ali duk wa'annan shuraihu shuraihu guda uku sahabban sayyidina ali daya shuraihu bin nu'man daya kuma shuraihu bin hani amma babansa ne shi sahabban sayyidina ali sai shuraihu bin harisul kindi akwai shuraihu dan harisul kindi abu umayya alqadi karawa an sayyidina ali shi na karba hadisi daga sai kullu min ashabi ali qawluhu fadin sa an nastashrifa ay muduba ay an nanzura muduba sahihan wa dabba da take ingantacciya ta wajen idanta ta wajen abu Allahumma salli ala Muhammad Alhamdulillah